رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ma ɗan uwa barka da sake haduwa a wannan ɗaki daga cikin ɗakuna na Allah a daidai wannan rana ta Laraba zai zama 27 ko ga watan Zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1400 da 45 a kalandar nasara kuma kamar uku ga watan bakwai 2024 wannan kuma zai zama shine darasi na farko bayan sallah bayan dan hutu da muka je musamman daga dab da shigowa shi wannan wata don samun damar da za mu iya yin ibadu a goman farko lura da irin muhimmancin a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafin addu'arul bahiyya na bajimin malami muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda ya rasu a 24 ga watan shida hijira na da shekara hamsin bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan littafi muna karkashin matsaloli na sallah kuma za mu tashi daidai kan babi da ya kulla da taken babu salatil jama'a babi da zai magana akan hukunce-hukunce na sallar jami'i sallar da mutum ɗaya ba shi zai yi ta ba zai haɗu da akalla wani kila su kai uku kila su kai hudu kila goma kila ɗari kila dubu duk sadda al'ummar da aka yi jami'in da su suka ƙara yawa duk sadda sallar ta fi ƙarin falala da daraja to da ya kulla wannan babi a cikin wannan kuma shine darasinmu na ashirin kenan darasi na ashirin mala ce babu salatil jama'a babi da zai magana akan sallar jami'i ko sallah a cikin jama'a aslan ga addini daga cikin maqasiduhul amma mu samu haɗin kai innamal mu'minuna ihwa mu'minai ƴan uwan juna ne to sallah na ɗaya daga cikin abin da ke da ɗauke da fa'idodi na haɗin kai na wanzar da ƴan uwantaka na sanin halin da ɗaiɗaiku suke ciki da makamantansu da haka wannan babi na da muhimmanci ta ɓangaren matsaloli na fikihu ta ɓangaren matsaloli na ibada na, mu'amala ya ce hiya min akadis sunani wannan sallar ta jami'i tana daga mafi ƙarfin sunnoni wanda muka wuto haka mun wuto ga sallar duha ga nafilatu zuhur al-qabliyya wal ba'diyya wal asr al-qabliyya wal maghrib al-ba'diyya kalloli da za a ce ga sallah mai kima da daraja da matsayi da yana abin da aka yi tanadi umuman ga wanda yake sallan nafila ga tanadi da aka yi na falala ga su sallolin a ɗaiɗaikunsu ga sallar shafa'i da wutari ga sallar rakatar fajir da sauransu duka idan ka ɗauke su dukkaninsu yanzu in ka ɗauko kowace ka ɗaga to kuma darajar tabbata kai darajar kai sallah a jami'i ba shi ta ce min akadi ita wannan sallah a cikin jama'a tana daga mafi ƙarfin dukkanin sunnoni suka ce kuma tana daga mafi girman ash-sha'airul islamiyya manyan alamu da suke nuni da addini kaga akwai sha'ira min sha'irul islam yanzu kana zuwa gari ka ga masallaci hada hadihi sha'ira kana zuwa gari ka kiran sallah hadihi sha'ira kana zuwa gari an kira sallah ga mutane a rika shaguna suna barin gonaki suna rika kantina suna baro suna zuwa suna yin sallah to wannan sha'iratun min sha'iril islam sannan sallah a jami'i min min afdalil qurabid diniyya na daga manyan ibadun da za su yi mazan maza su haɗa mutum da Allah to da lokacin da mutum ya yi sallah shi kadai fa inna ma ya'kulu dhi'bu ash-shatal qasiya na baya shi ake cinyewa amma lokacin da ka zo kai jami'i in zuciyarka tsaftatacciya ce ka gyara komai ko dan kai za a karba har wasu ci albarkacinka idan an samu akasi sai a kalla wasu sai a karba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar kwarai kwarai da gaske wato ya faɗi kalaman da zai nuna maka cewa wannan ibada mutumin da ya badda in kana neman dan takife a mutane ka iya sawa da shi saboda narku da zafafawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ba karama ba karamin al'amari bane da ka ya kwadaitar da mu daga cikin kwadaitarwar da yayi yake cewa ita sallah a jam'i ta dara sallar mutum shi kadai da daraja 27 wa fi riwayatin da daraja 25 kaga in mutum yazo shi kadai ta bashi darajatun wahida in yazo ya bi jam'i ta bashi daraja 27 ko daraja 25 wasu suka ce abinda ake nufi da 27 gurgurdan yawan mutanen idan mutanen da kai sallar a cikin suna da yawa sai ka baka 27 in adadin ba yawa uku hudu biyar ne sai baka 25 a wasu suka ce ba haka bane abinda ake nufi shine gurgurdan natsuwar ka a sallar ana sallar jami'in ka tara hankalinka kana jin mai liman ke yi duk abin da ke kanka naka kana aikatawa ga natsuwa ga daidaituwa ga tara zuciya ga sanin cewa wal musalli yunaji rabbahu sai ya baka 27 amma wancan da yazo yana nan hankalin shi na tsallaken gada to shi kuma sai ya bashi 25 kaga wannan kuma zai nuna maka eh to akwai fa wani sirri a wurin nan me sirrin mene yasa in haka ne wanda ya kyautata sallah aka bashi lada 20 daraja 27 amma wanda ya bere bere amma tunda ya bi liman aka bashi 25 me yasa darajar ta zama tazarar biyu kawai sai a faɗa maka wato akwai sirri a cikin girman daraja kenan wanda ya tsere maka da ɗaya ma kawai ya gama da kai balantana wanda ya tsere maka da guda biyu da azhur ya tsere maka da biyu da la'asar da magriba da isha da asuba a wuni da kwana ya tsere maka da daraja goma a wata ya tsere maka da daraja ɗari uku malam ko ƙuri'ar zaɓe ne zai da aka samu akwatina da yawa ai malam ka mutum ya ci zaɓe to balantana a wajen Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka a cikin hadisin da ke cikin sahihaini bukhari da muslim sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar kwarai da gaske har yake cewa saura kiris na kusa daukar wani mataki wani mataki ne yace zan jira ai wazanar sallah ina wurin in sa a kira sallah in aka kira sallah lokacin fara sallah yayi sai in nada wani yayi sallah shi mun da Allah ya faɗa haka in ya nada wani ya sallar shi kuma sai ina yace sai in zagaya in bi anguwanni da gidajen waɗanda ba su fito jami'i ba sai in banka wa gidan wuta su kuma suna gida idan tausayi bil mu'minina raufur rahim amma yace wanda bai fito jami'i ba zai banka wa gidan wuta a cikin banka wa gida wuta akwai asarar rayukan manya akwai asarar rayukan yara ba wanda yake annabi tausayin manyan da yara azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim a cikin bankawa gida wuta akwai asarar dukiya da naƙasa da tawayar tattalin arziki a ciki akwai azabtarwa da wuta nau'i na azaba ga sunan amma annabi ya rufe ido ya faɗa haka shi yasa al-imam ibnu al-qayyim yake cewa walam yakun li yuhrika murtakiba saghiratin kaga wannan magana da annabi ya faɗa ba zai yiwu annabi ya kona mutumin da ya bar karamin zanubi ba ko mutumin da ya aikata karamin zanubi ba a'a fatarku salati fil jama'ati huwa min al kaba'ir haka mun kayyim ya faɗa kaga barin sallah a jami'i ɗaya ne daga cikin manya manyan zunuban da za su kai mutum wuta kuma za ka yi ta to wai saboda idan yayi shi kaɗai ba a karɓa ba aka ce a ba a kai nan ba tukuna ba wai saboda idan yayi shi kadai ba a karba ba sai saboda idan yayi shi kadai daraja ɗaya ne idan yayi a mutane daraja 27 salloli biyar in ka tattara su shine zaka samu daraja 100 da da da da da da 20 da da 35 daraja 135 a daidai lokacin da mai sallah shi kadai daraja biyar ya samu kullun ka tsere mashi da daraja 130 ka lissafa a kwana goma ka tsere mace da daraja dubu ɗaya da ɗari uku a wata nawa a shekara nawa ya shekaru yana aka kuma je lahira aka ce da sallah za a fara hisabi inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah ana zuwa sallah ce to annabi yayi roko sallallahu alaihi wasallama Allah ya amince to ku je za ya hisabi me za a fara aunawa sallar mu wannan yayi tayi shi kadai yayi tayi shi kadai yayi tayi shi kadai ta an ce sunna ce a tun je ba ce waje ba shikenan to a ranan zai ga matsala wannan yana nuni ga girma da kima da muhimmanci irin na wannan sallah daga cikin abin da ke nuni ga muhimmancin sallar jami'i yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lizimci yinta tun daga lokacin da aka shar'anta mashi sallah har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi a shekara ta 11 bayan hijira wanda wannan yana nuna mana kenan babban al'amari ne ka duba tun a rayuwar Makka fa an shar'anta sallah tun a Makka aka zo Madina amma ba a taba ganin annabi ya bar jami'i ba wanda da a ce bai da wannan muhimmancin da ko da annabi dan ya nuna mana sassaucin da shari'a ta yi da wata na da gangan sai ya ki fitowa ya jami'i in ka ga sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa jami'i ba na ba farilla ba ce nafila ce da haka wannan sallah ta jami'i tana da matukar muhimmanci abu na gaba da ke nuni ga muhimmancinta mutum ne ya zo makahu kuma yana da nisa daga masallaci kuma tsakanin gidan shi da masallacin akwai dan wani daji kuma akwai miyagun dabbobi idan ka rasulullahi yana neman ayman afwa ayman sassauci in rika sallata a gida annabi ce je ka an maka duk sanda lokacin sallah yake kirdada kai sallah a musallanka na gida har ya juya ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bawan Allah zo sai ya dawo sai annabi ce mashi atasma'un nida kana jin wazanan an yi yace na'am ina ji an yi yace fa aje wancan uzurin da ne maka an janye yanzu kawai ka zo mala ban san me zan ce Allah ba inna bakka ka je lahira a wannan gurgunta kuma ma dalili na gaba da wasu malamai ke ce ai me wayau da hankali da basira ai ba zai bar jami'i ba ma kamar dan kasuwa ne shikenan ka fito da kayanka irin kankara haka da azumi kaga an neme ta bana ko nan ana ciyarwa dala daidai amma a daidai wurin kuma kana dan matsawa dan taku kadan zakai biyu uku gurgurdan nisan ka da masallaci shi kuma ana cira dala 27 sai aka hango kawo waje katon buhu kana da ciyarwa dala daidai kana komawa gida masoya za su wuce da kai Kaduna ka taku saboda kana asarar daloli ba za ka yi arzikin duniya ba to can ma lalle ya kamata a kai mutum asibitin tababbu don ba zai arzikin lahira ba wannan misali ne da ya daidai da neman duniya da kuma aiki domin neman lahira to mala yake cewa hiya min akadi sunan wannan sallar tana daga mafi girman salloli na nafila wa tan'aqidu bi ithnaini kuma sallan nafila tana kulluwa da mutane guda biyu idan ka zo masallaci ka samu mutum ɗaya kuka haɗu ku biyu kuka yi sallah kun yi jami'i shikenan ko riga kun yi jami'i ba wani sauran ƙura ko wani al'amari kuma sai dai jami'in ku ba zai kai wanda aka ce ya yi yawa ba idan mai yawan ya gabaci naku amma limami ratibi ya zo masallaci sai zan mutum ɗaya ya fito ila ladan suka haɗu suka yi sallah bayan sun gama jami'i sai ga mutum ɗari sun zo daga cikin mamun anguwa su ɗarin ba su kai wancan biyun ba saboda akwai falala ta asbaqiyya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum fal imamu sabaqa wa sabaqa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum al imamu sara'a ya riga ya tsere daka amma dai tana kulluwa da mutane guda biyu malamai kusan ba su sabani ba a cikin wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla a gida lokacin annabi na salla shi kadai shi kadai salla ce ta nafila da daddare Abdullahi dan Abbas sai ya zo wa qama ayyasari sai ya tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya nuna kamar shine imam din shine fa adarahu ila yamini sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa shi ko ya rike kafadar shi sai ya dawo da shi daman shi wannan dawowar ba ba ta gaba za ka yi ba kana sallah haka sai yaro sai zo ya tsaya a hagunka ba ta gaban ka za ka zo ka kamo shi sai kai haka da shi ba ka ratsa wa kanka sallah kenan akwai ganganci akwai ganganci ta bayan ka za ka kama shi sai ka kewayo da shi sai ka sa wannan hannun sai ka rike sai ka aje shi shi ma ka koya mashi darussa da yawa a lokacin to sai ya dawo da shi dama shikenan sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fan akada al jam'u mala yace wa idza kasura al jam'u kana thawabu aksara idan jam'in ya zama yayi yawa to ladar da za a samu tafi yawa idan kuka yi ku biyu Allah cikin rahamar shi kamar yadda malamai ke cewa sai ya ba ku lada 25 biyar ko 27 bakwai shikenan ya sallame ku ko sai kuma ce to ku biyun kuma a sake ba ku lada 27 bakwai yawan ta ce to lada 25 biyar so biyu hamsin kenan shi kenan kaga to inda ku uku ne 75 inda ku hudu ne 100 inda ku goma ne 250 inda ku 100 ne 2500 sai ga gwargwadon yawan ku gwargwadon yawan ladar da za ku samu shi yasa magabata zaka ga ba sa sakaci da jami'i inda karanta sirru alamin nubala ya zo da kisoshi na malamai da dama kamar ina ga al-imamul waqi da sauransu cewa idan mutum ya rasa sallah cikin magabata wani yakan yi tafiya ta kai nan da cikin zaria lokacin a jaki ko a doki ko a raƙumi ake tafiya yana tafiya akwai magabacin da ya je ya rasa jami'i ya bi duk masallatan da zai samu jami'i bai samu ya rasa to ya za a yi sai ce to ladar jam'i 27 ne gashi yaran sallar isha da ya dawo gida sai da ya sallar isha so 27 tunda duk ɗaya lada ɗaya bari yayi 27 wala Allah yudriku man sabaqahu yana gamawa ya kwanta kawai sai mafarki har an busa kawanta shi kiyama ga wasu mutane a gaban shi suna tafiya kuma abokan shi ne umburuna naqata bismin nurikum kenan yana ta cewa kudan jira da mana to kai ne ka ki yin sauri yayi kuɗin kaƙi yin sauri shi ne sai wani mutum ya haɗu da shi yake wai wa'in tambace muna tare anguwa ɗaya masallaci ke komai tare to me yasa ai ina so in cin masu ne yace sun yi sallah a jami'i a kan lokaci kai kuma kai sallah kai kaɗai wata ashirin da bakwai ɗin da kai wata kai waccan da suka yi ba to da ka yi haƙuri har abada ba za ka cin masu ba ka koci gaba a wata ba dai a wannan ba wannan an riga an gama lissafi kuma kama da ga wani shi ko damuwa baya yi wani ma za ka ga saboda jam'in bai dame ba har masallaci yake zaɓa ya zaɓi fijo ya zaɓi jet ya zaɓi drum ya zaɓi irin masallatan nan da liman ke gudu kaman haske kan haske na da na da gudun nan da nan za ga yi tafiyar mela melan miliyoyi a mintoci to ba a san haka mutum dai ya tsaya yi gwargwadon yadda jama'ar suka fi yawa gwargwadon yadda ladar ta fi yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin hadisin ubay ibn ka'ab radiyallahu an yake cewa manzo ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama cewa salatul rajuli ma'ar rajuli askanin salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani mutum su biyu kenan tafi sallar shi shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini askamin salatihi ma'ar rajul yayi sallah tare da mutum biyu duk da shi na uku mana shi sallah su uku ya fi sallar su su biyu wa ma kana aktara fa huwa ahabbu ila Allah hadisi ne ingantacce da Imam Ahmad ya fitar in mutanen suka fi yawa to Allah ya fi son waɗannan masallata ya fi son waɗannan masallata to kuma yanzu kaga wannan abin zai kai ka zuwa ga wata bid'a ta ƙarshen zamani yawaitar masallatai yana da cikin alamin tashi alƙiyama masallatai za su yawa har ma sai a maida masallatai na gasa kaga ga gidan wannan ga gidan wannan shi yana jin ya isa ba zai je masallacin da wani ya gina ba lokacin suna secondary shi yake koya mashi chemistry daga shi ba zai je masallacin shi ba shi kuma wannan yana ga shi wannan yana aiki a nan ni kuma yana aiki a can sai sai ga kowa ya bude Allah ga nashi can mutum uku can mutum hudu can mutum biyar can mutum bakwai wanda yafi kyauta shi za a fi zuwa kaga wannan bid'a ce ta karshen zamani ba musiba ce ta karshen zamani amma taro za ku sai ku ce to a ina zamu masallaci ayi babba mana al'allama Usman ibn Fodi ta gama da Hullahu bin rahama yake ta ya cimma kasar Hausa ba su san amfanin masallaci ba ke sama muke tsitsin kashi amma headquarter ce ta addini wala tafarraqu fatafshalu kar ku raraba sai ku watsi daga nan sai karfin ku ya zuganye ya tafi wanda ya kamata ku iya ba umarni ba za ku iya ba daga wancan hadisi na Ubay ibn Ka'ab da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ta sallar mutum a jam'i gurgurdan yawan mutanen gurgurdan yadda zai samu karbuwa a wurin Allah hadisi ne mai kyau wa yasihu ba'da al-mafduli to sai ce ita sallar jami'i ta halatta kayi ta a bayan wanda ka bi nan ko fifiko ba a duniya ba fifiko ga abinda addini yace shine fifiko so da kai yanzu kana alaramma ya halatta kai sallah a bayan limamin da daga alamtar kai fa zuwa nasu ya iya matukar yana kira'a daidai don wayannan kaidojin kuma sai an kiyaye yana karatu daidai ba zaƙin murya ba ne karatu daidai ƙa'u kulla harfin haƙƙau kowane harafi a baki haƙƙin shi min alhuquqil lazima wa mustahaqqahu a bashi abin da ya dace da shi min alhuquqil arida kada ka zo kana canza wasali ka ga malami akadar yace duk wanda ya canza wasali a karatun shi kuma wasalin da ya canza ba wata ƙira'a da za ta iya ɗaukar wannan wurin batsalar salatu saboda fa kannahu takallama fi sala kannahu takallama fi sala yazo yace wala ralin zat yamir da ita ra haina fakka mata wata riwaya ce tazo da haka babu wala la riwaya hausawiya lati ma sabatat to mutun ya kiyaye nutsuki da kalmomin alqur'anin kama unzila sannan ya san sallar sannan ya iya ruku'u sannan ya iya sujada to koda haka haka yake to ya halatta dan ka fi shi kai ka bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu ya sanya wasu sahabbai wanda shi ba ma za ka iya kwatanta kimar shi da taso ba ya sa sayyidina Abi Bakar yayi sallah kuma ya bi shi sallah kafin ana magana falala sayyidina Abubakar babba ne idan baka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai kiyasi ba kana kawowa shikenan fala kiyasa sannan ya taba sanya Abdurrahman ibn Auf mana yayi jinkirin ya tafi wani wuri sahabbai sai ga lokaci ya tafi kuma suka yi ta jira gashi ba waya balanta na kira suka leka ba su hango shi ba sai suka ce Abdurrahman ibn Auf yayi mana yayi musu sallah ya fara sallah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuma ya bi shi ko bai sake ba kaga wannan yasihu salatul fadil ala al-mafdud ya halatta kai sallah a bayan wanda ka fi shi daraja a bayan wanda ka fi shi karatu matukar shi ma karatun shi ya isa ai sallah matukar ya kiyaye sharuɗa na inganci da wajibcin sallah fala ba'al zaka iya bi shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba bin abbad ibnu usaidin sallah shi ma sahabi shi ne kuma ya bi shi sallah wanda in kana maganar falala tsakanin manzon sallallahu da waɗancan mutanen to ba ma za a iya kiyasi ba falalar shi ta wuce duk yadda ma za ka iya kwatantawa ko kai wani kiyasi waye kai waye kamar ka waye san asali yana ka waye ke da irin rabanka amsa din ce babu tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya kika ma yi gaba don wani ya ce bai san shi kawai shi mun kulla gaba ta har abada ya je ya faɗa ko ina kamar yadda Aliyu na mangi kenan yake faɗi babu laifi wanda aka fi wanda aka fi ya jagoranci wanda ya fi shi sallah ya jagorance shi a yi ayyuka na addini sai dai abubuwan da ake so a kiyaye a nan su ne ƙa'idoji na ita sallar na ɗaya kamar yadda malamai suke cewa inna shari'a inna ma'tabara husna al-qira'ati abu na farko da ake so a kiyaye kan karatun mutum matukar yana faduwa kuma a masallacin akwai wanda bai faduwa irin wannan dole ya sauka idan yaki su kuma mutanen idan suka yi yunkurin canza shi za a yi fitina suka bi shi dan a zauna lafiya duk sallar da ya bata yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane uku waɗanda a ranar lahira ko kallo ba su isa Allah ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi daga ciki man amma qauman wa hum lahu karihuna mutumin da yake limantar mutane ba sa son shi shi allan barran sai ya limanci su kuma mutanen ba sa so in an ce mutane to su waye mutanen wanda suka san sallah ba wai game gari ba in ka ce game garin yan iska sun fi son lalatacce ma irin su a an aka ba masallacin su waye suka san sallah su ne ba sa son shi to limancin shi bai ba kuma a hadari yake a danja kamata ya dawo gefe ya bashi ya ce ba ba zai ya ya hakura to ana so a kiyaye husnal qira'ati wal ilma ana so kuma a kiyaye ilimi akalla ya san sallar ya kiyaye ka'idoji da hukunce-hukuncen sallar in so samu ne ma ya wanzu yana mai koyo saboda ba a gama karatun sallah sannan wasinna in so samu na iya kallon shekaru a iya kallon in akwai maganar hijira wanda ya riga amma duk da wa'annan idan aka samu mafi daraja da mai daraja wanda aka fi daraja kenan sai zama na limamin shine wanda aka fi daraja ba maka ba laifi idan yayi matukar ya kiyaye wa'ancan ababe wanda ita ce kaidar da yake so ya ya bayar shine Siddiq Hassan Khan da ya zo kan wannan magana sai ce ni kuma anan zan faɗa wata magana anna shari'a i'tabara al-afdaliyyata fil qira'a wal ilmi bis sunnah abinda shari'a take kallo wajen a ce wani yafi wani shine wanda yafi wani iya qira'a ɗaya kenan sannan da wanda yafi wani ilimi ilimin sallar hususan sannan wal ilmi bis sunna da wanda yafi wani sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai nawa ka sani guda nawa ka san ma'anar su guda nawa kai kaza guda duk sai an tantance wannan to sannan yace wa qadamil hijrati sanan da wanda ya riga hijira wanda in an samu clash to sai a zo a duba wa ya riga hijira idan an samu wa'annan duka sun hadu kuma ga mutane uku duk sun cika wannan sharadi da duba wa ya fi shekaru sai a samu wanda ya fi shekaru sai a sashi ya ce wal aula kaga wancan duka yana nuni ga cewa ba dole ba ne limamin anguwa limamin masallaci limamin juma'a wai sai ya fi kowa falala ba inda aka sa wannan ka'idar zai iya yiwuwa ma shine ta kashin baya a daraja amma ya iya sallar wannan shine muhimmin abin da za a kalla to amma sai mala ya ce ga wata magana wal aula ay yakuna al imamu min al khiyari amma abin da yake dacewa idan al'umma na so ta rufa wa kanta asiri idan al'umma na so ta amsa sunan sunna to limamin su ya zama cikin zababbun mutane a ilimi da qira'ar da nagarta da halaye da yakana da kamun kai duk suna cikin abin da za a zo a kalla ta ce to wannan shi ya kamata ya zama liman inda za a yi haka da ya fi saboda me suka ce in ka ɗauki ƙa'idar farko inda ya iya sallah ku sa shi zai yi wa taba yake sha in kai mai shan taba sallah ya yi zai iya wa yana ɗan shimfiɗa ƙarya in ka bi shi ya yi amma dai kuma ai akwai matsala ko yanzu za ku je wajen abin nan abba kyari yana ma ɗaure ko sai kuka ɗauko wani kinnafa kuka ce shi ne team leader yayin suka ido hudu ai tun da kuka zo tare ma farashin ɗaya ne to yanzu gun Allah za a je wa kake ga ya kamata a tasa wanda yanzu za ce ku shigo ku shigo sai ka ɗauko wanda shi bai da ticket a wurin bai san password ɗin ba amma da ya iya sallah sallar ku ta yi amma fa akwai matsala to shine ce wal aula ay yakuna al imamu min al khiyari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ij'alu a'immatakum khiyarakum ya ya ku mutane duk sadda za ku nada liman ku zabo mafi daraja ko mai daraja zababbe mutumin kirki a cikin ku yace fa innahum waqdukum fima bainakum wa bain rabbikum shi wannan limamin fa lokacin da muke kabbarar harama muka fara sallah yanzu tawaga ce muka hada ta tafi wajen Allah madaukakin sarki idan mun je ba za a ce da su waye da su a ba haka za a ce ba waye limamin kawai tambayar farko waye limamin ana fadar mutumin kirki sallah ce a bude ma duk mamun da ya zo da su kowa ya faɗa bukatar shi za a yi mai amma sai aka faɗa mamun da dama neman shi DPO yake yi misali kaga aka daure shi sai ku ta jira a reception kana jiran oga oga fa suna safety ID fa motar nan ta kai Kaduna liman da yace to ba ku ka dauko shi ba to kaga ko an shiga bukatun ku ba dole bane su biya saboda kun tura criminal muttaham suspect to kaga an zo sai a tsaya sai a ga wane ne wanda in an je yayi daidai wannan ba a hana ku ba in aka gama sallah kuma za a tafi gun gwamna kuma ku cire liman ku nada wani to da yanzu wani zai ku iya tafiya gun Allah ya karbe ku amma kuka je da shi gun gwamna gwamna ya kore shi wannan fa ba da da wannan bane eh ba ne masu huduban nan wai wai ai tantanta kaga gona ba zai saurari liman ba sai ce to liman ka huta yanzu ba da dauko dan ta kife tun da gun gwamna za a daloli kawai ake so ai in an dawo sai ni tubto ilaika wa inni minal muslihin shikenan amma matukar gun Allah za a je to a tsaya a yi la'akari da da cewa da waye da waye da waye za a tafi wajen Allah madaukakin sarki akwai abin nan hadisin da al-Imam Hakim ya faɗa a tarjamar Marsad al-Ghanawi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sirrakum an tuqbala salatukum sirrin da ke cikin Allah ya karbi sallar ku shine falyaqum makum khiyarukum nagartattun ku su jagorance ku a sallah fa innahum wafdukum fima bainakum wa bain rabbikum sune shugabannin tafiya sune madugan tafiya lokacin da za a tafi wajen ganawa da Ubangijinku. To sai mala yake cewa wa ya ummur rajulu bin nisa'i lal'akas. Namiji zai iya limanci amma mun shi kuma akwai mace. Ba laifi. A ƙarƙashin waccan matsalar idan shugabanku ya ce dole shi yake so ya zama liman, kuma canza shi zai zama da fitina a bashi kawai, ko da azzalimi ne. gwamnonin Najeriya kan suka ce sun zama limamai manyan limaman jihohinsu dole a haƙura shugaban ƙasa ce zama limamin masallacin Abuja matuƙar sallar za ta miƙe to ku ban mashi kawai matuƙar za ta miƙe ba wani kes a ban mashi ko da yana zalunci ko yana kisan kai ko yana taurin kai ko yana takabburanci ko yana kaba'irud dunubi haka za a haƙura misalin da malamai ke bayarwa daga ciki har da sahabbai da kibarut tabi'i so rika bin Hajjaj ibn Yusuf sakafi sallah wanda a tsura rai kawai rai kawai an ta kashe wajen 200 wasu suka ce 250 naga wani mai rubutu a tsaye ce mutum 400 ya kashe da gangan kawai ina zuwa sai ce sahun da sahu na ƙarshe da na kusa da na ƙarshe da ukun ƙarshe duk a kashe su wace su zo latti jam'i wajibi ne kuma na ce ina da jawabi zai zo ya fara hudu ba tun karfe tara na safi har hudu na yamma kuma ko soshe-soshe ka riƙa ya ce mahauni alaƙana maka darasin da ba za ka manta ba ka san ƙimar khalifa wa a tsi'u umara aku amma kaga haka su abdullahi dan umar suka yi tarin shi ya suka iya shi ne shugaba ba yadda ka iya amma wancan hadisi da ke cewa sallu khalfa kulli barrin wa fajir hadisi ne da'i mala albani shi kan ce ya fata fata da shi da sauran malaman hadisi wai ku yi sallah a bayan na kirki da mugu a'a sai dan akwai waccan shubuhar inda ita to shikenan sai yayi mala ce wai ummur rajul bin nisa namiji zai jagoranci mata sallah kenan namiji zai iya zama limamin mata su kadai zalla amma ba za su zo kusa da shi ba ko kuma a ce ga maza ga mata maza goma mata goma ga liman sai maza su yi sahu kusa da shi mata su koma su yi sahunsu a baya babu laifi idan aka yi haka mala ce lala'akas amma banda aka san haka ita mace ba za ta jagoranci maza sallah ba ko a cikin mazan akwai mata amma za ta yi jagorantar mata sallah su kadai kamar da annabi ya ba ummu waraka lafi da fame amma shi namiji zai iya jagorantar mata sallah musamman in akwai namiji ko kwaya ɗaya ne ko ma su kaɗai ne kuma in suka bi shi sallah ta yi ya ce wal muftaridi bil mutanaffili haka mai sallar farilla zai bi mai sallar nafila wal aksu akasi ma zai iya faruwa mai muftarid bil mutanaffil mai farilla zai iya zuwa bi mai nafila to yin dawabi da malamai suka yi bayani wal akas haka akasi ma kana so kai nafila kuma kana so kai jami'i zaka iya bin mai farilla yana farillar shi sai kuma kana nafilar ka shikenan ka je wani masallaci kun yi asubar ku kun gama sai ka gangaro ka zo wani masallaci kila ko wani karatu da za a yi ko wata hidima ko wanda kake so ka gani idan ka tsaya a waje kana jiran su gama sallah za ka iya zama muttaham aka rika hango inuwa inuwar ka a rika zaton ila barawan takalma ne kana zuwa kai ka tsana ka sai ka bi su ka ka kubuta daga tuhuma sannan ga lada ka samu antal mutanaffilu sannan ga shi kayi koyi ko ka bi sallah ga mubtaridi haka aka sima malaman mazhabar malikiya su suna da ta cewa akan irin wannan amma dai kuma gaskiya akwai hadisai da dalilai tabbatattu da suke nuni ga haka amma in kace ba za ka yi ba kuma shikenan dama halacci ne sayyiduna mu'adh ibn jabal radiyallahu an ya kasance yana zuwa madina cikin gari kenan ibi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah sannan ya koma ya sallar isha sannan ya koma ya cimma mutanen shi suna jiran shi ya dawo domin yin masu wannan sallar isha da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasan aka ce an bashi zabi wace ce farilla a cikin sallolin guda biyu tashi a matsayin shi ta liman ko tashi a matsayin shi na mamu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala ya shukku sunani ba mutum biyu da za su yi kokwantan cewa zai zabi sallar wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa yajibul mutaba'atu koyi da liman ya wajaba fi ghairi mubtilin cikin abin da ba mai bata sallah ba kenan dole dole ka bi liman inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi fala tahtalifu alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta an sanya muku liman ne domin ku koyi da shi kada ku saba mashi shi yasa ya hana dagowa kafin liman ya dago annabi yake cewa amma yakhsha ahadukum yanzu ɗayan ku baya jin tsoro idan rafa ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar yanzu dan Allah ba ku jin tsoro ɗayan ku bai jin tsoron idan ya dago kanshi kafin liman ya dago Allah mai da kanshi irin kan jaki aw yuhawwila suratahu surata himar ko mai da surar shi surar jaki wasu malamai suka ce ba ya mai da kanshi ya zama irin na jaki da kunnuwa ba a mai da shi gabo irin jaki wannan kuma kaga akwai misalan shi yasa aka ce ba a so kai hakuri ka bi liman kawai ba inda aka hana ka bin liman sai in yazo da abin da zai bata sallah kun zo kuna sallar azhur kawai sai wannan liman ya miƙe zai tafi raka'a ta biyar kuma kai kana da tabbas ta biyar ci in ka bi shi sallar ka ta baci kai zaman ka yaje duk ya gama abin da zai ya dawo sai ya gama abin da zai ya dawo an mai subhanallah ya kiji an mai subhanallah ya kiji ka san wannan sai ya bi shi tunda akwai mai waye ya ki a akwai inda aka mai subhanallah ya kiji kaman yazo yayi raka'a biyu zai tafi ta uku ya kamata ya zauna ya tahiya sai aka sai ya miƙe ya manta ya miƙe sai aka mai subhanallah sai ya ki dawowa kai kuma kana zaune to sai ka yanke sai ka bi shi a lokacin ba ba ta sallah kai ba kuma ya kamata ya san hukuncin da ke kan shi a lokacin amma zuwa raka'a ta biyar a to lalle kama lokacin ba za ka bi shi ba eh za ka tsaya ya je ya gama abin da zai yi ya dawo ya cin maka daga na ayi sallama shikenan kai sallar ka tayi idan kuma ka bi shi to lalle kan ka bata wa kanka sallah ka sabbaba wa kanka matsala idan liman baya iya sallah sai a zaune to ya kamata a canza shi ne da farko farko farkon addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla jalisan fa sallu julusa idan limamin ku na salla a zaune to kuma ku yi a zaune sai malamai suka ce wannan hadisin hadisin mansukh bayan ya tabbata kuma sai aka share hukuncin kenan idan liman baya iya yin waɗansu rukunnai matukar mamun shi akwai wanda ya san sallar kuma zai iya waɗancan rukunnan ba zai jagorance su ba sai a nemo lafiyayyen da zai jagoranta kamar yanzu ba za a sa wani kuturu ya jagoranci masu yatsu ba sai dai idan kutare ne ya da sauransu da sauransu da sauransu malam muhammad al-allama siddiq hasan khan yake cewa ammatu ahli al-ilmi ala anna hadha al-fi'l manhiyun anhu fa salatuhu mujzi'a ba a so mutum ya dago kanshi ko ya dago ruku'u ko ya kaza ko ya kaza kafin liman yace ka'idar da shari'a ta sa shine idan ka kun yi ruku'u ka za akwai wanda ba san sallah ba kun yi ruku'u nan shi kuma ya zo a baya wai zai kabbara harama sai ka ji da ƙarfi ba fi kiwana a hankali za ka yi to da ya kawai kai sai ka ɗago sai da gama ɗagowa ka daidaitu ko sai ga liman na nan a ruku'u sai ka koma ka yi ruku'u biyu kenan amma ba laifi shine siddiq hasan khan yake cewa malamai gaba ɗaya sun haɗa kan cewa wannan ruku'u biyun da kai ba kyau amma sallar ka ta yi ba sujada la qabliya wala ba'diya wace wa aktsaruhum ya'murunahu bi an ya'uda ila sujud idan kuma ka haka in ka dago ka ganshi a tsaye ko ka hango shi yana cikin wani aiki na sallah ka koma cikin aikin sallan ku hade tare da shi wayannan sune bayanai da mala ya fara korowa dangane da matsaloli da suka shafi sallah ta ta ta jami'i wacce take da matukar muhimmancin mutum ya san waɗannan ƙa'idoji ya san waɗannan hukunce-hukunce ya san abin da shari'a ta yi tanadi saboda gazawa wajen sanin haka zai iya sabbaba wa mutum asarar sallar shi ko kuma ya rasa gwaggwabar ladar da aka yi tanadi a ciki wanda a daidai wannan lokaci haɗuwar shi da Allah za ta zama zai mamakin to me ya faru ladar shi bayawa haka alhali ya riga ya baro ladar a inda ya kamata a ce ya alkinta ta a wurin saboda haka sai mu kokari mu ga mun kiyaye mun fito mun yi ta a daidai wuri da ya kamata mu shine masallatai a kuma tsari na yadda shari'a ta tanadar akwai wasu matsalolin da ke da alaka da sallar jami'in zai zo ya yi su waɗansu matsalolin za su iya fitowa irin su daidaita sahu da makamantansu wanda duk suna ci abin da yake da bukata ina ga sai wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh jami'i eh zai iya a lokacin zai iya koma sai ya bi shi sallah har ma malamin suke ta dama su iya ba shi sallar idan suna ga ya fi su zama gwani wajen zuwa wajen Allah sai ya jagorance su ita waccan da ya ta zama nafila kenan saboda wannan ta fi zama afdal ko mafi falala ko mafi daraja amma akwai matsalar da zamu zo mu tattauna shin ana jami'i biyu a masallaci ɗaya ko ba a yi matsala ce khilafiya har rubuce-rubuce an yi ina ga akwai wani malami ne kaman abu ubaida mashhur alu salman da sauransu wani malami mu'asirun har rubutu sun yi na littafai ka tokan akan matsalar jam'i biyu a sallah a masallaci daya ko ko idan liman ratibi ya riga ya sallame sallah an kulla sallar gaba daya sai ina insha Allah a karkashin wannan zamu kawo maganar Allah ya kai mu darussan gaba na'am eh za ka iya matsawa saboda annabi ya ga wani ya zo an gama jami'i shi kadai sannan bai ce haba a cikin ku ba za a samu wani zai mu wannan bawan sadaka ba bawan Allah na mai sadaka me yake nufi da Allah wani ya je ya bi shi su jami'i kai ka samu ladan nafila shi kuma ya samu ladan jami'i to da kwanda kake da iko akan zai kai ta kai ku zo shi ku shigo mi sallah ku ku samu ladan nafila ko ko ko ko mu samu ladan jami'i za ka iya yin haka musamman da mutum zai iya sa shi وعليكم السلام eh eh Zulliman ɗaya. Ok, to. Wannan na azur, wannan na lasar. shi masallacin matafiya irin da na 'yan kasuwa suka ce hukuncin shi yakan sha bamban galiban za ka kamar yanzu masallacin matafiya na nan ɗan kande waye ratibi shi ba ne ratibi tun da ba ratibi don da suka zo su ne ratiban kawai shi kenan suna su mutum sai ya duba sallar da ake yin sai ya bi su a yi kasuru ya koma ya bi waccan a yi kasuru na da ma za ka tambayi wasu na a zuhur saboda sauri sai suna la'asar kai sai niyyar shi ta a zuhur kawai ya bi su sai da aka sallame sai ji suna cewa to ai shi kenan shi kuma sai ga la'asar suka yi sallar shi ta yi inama al'amalu bin niyyat saboda shi niyyar a zuhur yayi malamai suka ce sallar shi ta yi saboda wannan bambanci ne wanda yake faruwa tsakanin mamu da lima wanda baya haifar da matsala in yaso zai iya neman wasu da za su yi la'asar din sai kuma ya bi su sai su yi la'asar din su kamar yadda ya bi wa'incan 'yan la'asar da niyyar shi ta a zuhur eh su wannan shi ne masallacin matafiya ne ba matsala za mu ji maganganun da malamai suka yi daidai gurgudu haka inda irin wannan ne wanda ba na 'yan kasuwa ba ba na matafiya ba ba na kaza wato shi ne matsalolin suke da zafi kwarai amma wancan na matafiya kawai musalla ne kawai na bakin titi wanda ya tsaya ya sallar shi shi wannan bai azur ba kuma bai da fahimtar cewa zai iya bin mai la'asar niyya ta bambanta su to ya je ya tashin a samu wannan natsuwar yafi shi ma wannan bai da fahimtar zai iya bin mai azhar niyyar shi ta bambanta shi da ba za su iya hada jami'in ba kowa na yin nasu ko kuma wata matsala ta gaba limamin da waɗancan suka sa shi bai yadda da shi ba shi shi jimilla ma bai yadda da shi bane kawai yadda ya ga tsayuwar sallar ko yadda ya ga dai abubuwa ko kuma dai ya san shi a wani wuri dai sai dai Allah ya kiyaye to wannan sai ta ba da dama tunda na matafiya ne babu damuwa mutum zai iya bin su a haka kuma ya sallar ana fatan Allah ya karba na'am eh eh eh za ka jira shi e zai sallame shi kenan in ya dawo ya zo karatun tahiya sai ka bi shi a karatun tahiya ku yi ya sallama kai sallama shi kenan kun warware ba karebin da mu in wani abu ya biyo bayan shi na sujada banda kai kakai ka kirin shi kila wani abu na ba'di ya kama shi yana sallame ya sallame ka shi kenan in kablita za ka iya bin shi sai ku yi daga nan kai sallama wannan babin malam ya kadari ya fara tattauna shi a ƙarshen kitabun sahawi kuma wurare ne masu muhimmanci wanda zaka ga ana iya shan bamban tsakanin liman da mamu akwai lokacin ma da zai zama liman na tsaye kai kana zaune kana tahiyarka ya gama ya zo yana zaune kai kuma ka miƙe kana jiran shi ya zo ku dora a ci gaba wani abu ya bambanta ku a sallar an yi raka'a ɗaya da kai kana bin shi a tare sai aka matse ka har ya gama raka'a ta biyu har ya dago ya karatun Fatiha har ya ruku'un raka'a ta uku sannan ka samu damar bin shi ruku'u kai raka'a ta biyu ne kaga kuna gama shi zai miƙe tafi raka'a ta hudu sai kuma sai ka zauna kai karatun tahiyya kana gama tahiyya ya gama zai tafi ruku'un ta hudu sai ka daga sai ka bi shi ku yi ruku'un ta hudu kai kuma ta uku in aka gama ya zo ya zauna zai karanta tahiyya sai ka tsayuwarka a tsaye ba za ka ce komai ba shi ya gama karanta heshin salata annabi shi yana cewa assalamu alaikum sai ka dauki fatiha daga nan ka gama ka cika sannan in ka je gabar kai ma kai tahiyar ka sannan kai sallama sai sa al-Imam Qurtubi yake cewa wato salla wuya gare ta dan yi da gaske amma kaga yanzu galibin keke ma fi ta wuya ko kowa kawai zai mata ki wanda ba zai iya tuka ko a mota ku je Kaduna ba amma zai ja ku sallah saboda can gun Allah za a amma bai karba wai ba wanda ya sani shi hujjar kenan amma dai gun Allah za a ya kamata a samu musalli yunaji rabbu Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika billahi wa ta'ala